أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta 22 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a 1446 wanda shi ya daidai da 22 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 za mu hada nuna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta 176
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الدلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم a bayan Allah madaukakin sarki a aya da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya yi kira ga mutanen duniya gabaki daya Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa hujja ta zo mana gabaki daya daga wajen Allah madaukakin sarki sa'annan Allah madaukakin sarki ya saukar mana da haske wanda yake bayyananne daga wajen shi to kun san farkon wannan sura malaman da suke kawo wato maudu'i na surori suna cewa suratul nisa ta zo ne ta kare haƙƙin wato mu'amala ta dukiya shi yasa za ka ga farko Allah ya magana gado ya yi magana kada a ci kuɗin mutane babu babu babu dalili ya yi magana maganan da ya rike rukun amana mutane su da dukiya ta mutane kar a ci dukiya da barna to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya cike surar da abin da ya fara ta da ita shine maganan gado Allah madaukakin sarki ya ce kuma wannan aya tana cikin ayoyi guda uku da za ka samu maganganu na malaman tafsirai cewa ita ce ƙarshen aya da ta sauka kun ga akwai alyawma akmaltu lakum dinakum akwai wanda suke cewa ba ita bace wata ku yawman ne turja'una fihi ila Allah to wanda ma tana ciki wasu na cewa ita ce ta sauka aya ta ƙarshe a cikin alqur'ani ita wannan yasabunaka wanda barra dan azumi yana cikin masu faɗin haka yake cewa kuma sura a surance surar da ta sauka ta ƙarshe wanda bayan ta ba wata sura ita ce suratu bara'a a ayance kuma ayar da ta sauka ita ce wannan aya ya tafunaka to Allah madaukakin sarki tambaya ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi masa dangane da gado an yi maganar gado kamar yadda kowa ya ji wane idan mutum ya mutu ya bar ya bar yaya Allah ya faɗi me za a ba yayansa in ya bar mata me za a ba matansa in ya bar iyaye me za a ba iyayensa a cikin abin da ya bari da abin da da inda yan uwa suke shigowa da inda yan uwa ba sa shigowa da waɗanda yan uwa ke karewa da waɗanda yan uwa ba sa karewa dukansu Allah madaukakin sarki yayi yayi bayani to sai sahabbai suke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam to yaya mutumin da ya mutu bai bar iyaye ba bai bar ƴaƴa ba ya bar dukiya shine kalala wanda yake bai da reshi na kawai shi gashi nan shi kadai to shi ne sai Allah da kanshi ya ce suna ma fatawa to ni zan ba da amsa Allah madaukakin sarki ce ya sattu naka suna yi maka fatawa ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam qulillah ka ce musu yubtikum Allah zai ba ku fatawa wato abinda kuke tambaya amsa za ku ji ta daga wajen Allah ne shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce bil kalala a cikin dangane da mutumin da ya rasu bai da reshi inimrin halaka idan mutum ya rasu laita lahu waladu bai da da in aka ce an koda da to an koda sauran ma dan ba sa amma sai abin da yake da shi walahu uktun yana da yar uwa yar uwan ma ba wai yar uwa li abdi ba ko za akwai bambanci yar uwa ta wajen uwa da yar uwa ta wajen uba akwai shakiki wanda ake kiransa shakiki shine wanda aka hada uwa da uba da shi to akwai ɗan uwan akwai wanda aka hada uwa da shi akwai wanda aka hada uba in ka ji an ce ne abdi ana nufin wanda aka hada uba kadai da shi li ummi kuma wanda aka hada wato uwa da shi to wajen gado da li ummi da li abdi wanne ne yafi kusa da gado wajen gado wanda aka haɗa uwa da shi ne ya fi kusa da samun gado ko wanda aka haɗa uba da shi kasan haihuwa duk idan kana da ya mace duk wanda ta haifa ko maza ne ko mata ne nisa suke da kai suna nesa da kai bai kai wanda ɗanka ya haifa ba na? na'am bai kai wanda ɗanka namiji ya haifa ba saboda shi ɗanka wanda ɗanka namiji ya haifa ta takalmin uban yake yi da uban baya na sai ya hau matsayin sai ɗaya jika ne zai zama kamar ɗa na dan shi ɗan ɗanka ne to su waɗancan na wajen abin da ya shafi mata suna da ɗan nisa to sai Allah madaukakin sarki ya ce yana da walahu wato uktun yana da ‘yar uwa wato ummiya kaga ita ma tana da ɗan nesa shi ne sai Allah ya ce to fala halin su mata fatawar shi ne idan bai da kowa to tana da rabin abin da ya bai dukiyarsa za a ba ta rabi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa ya shi ma shi mamacin zai gaji idan yana da ‘yar uwa wadda take ita ma kalala ba ta da kowa to shi ma wa huwa ya rufu ha zai gaje ta wato zai gaji dukiyarta illan ya kulla hawalan idan ba ta da da saboda kaga inda tana da dama bai da gado to Allah ya ce in ba ta da in ba shi da da sai ya ce fa in kana tasnataini idan ‘yan uwan guda biyu ne to falahu man sulusani min matar Allah ya ce za a raba dukiyar mutum gida uku a ba su kashi biyu kashi biyu sa'annan wa in kanu ikhwatan idan kuma sun kasance yan uwan maza mazaje ne da mataye a haɗe to za a raba lizzakari misul hazzul unsayi za a bawa namiji kashi biyu na mata wato in an ba namiji dubu goma to za a ba masu dubu biyar Allah madaukakin sarki ya ce duk wannan bayani da wanda aka yi baya da wanda Allah ya yi ya ba da wannan fatawa yubayyinu Allahu da kuma an tazibu Allah yana muku bayani dalla dalla dan kada ku bata dan kada ku je ku shiga abinda ba ku sani ba ko ku yi abinda ba haka ba wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai to wannan sura ta suratul nisa ta kare bismillahir rahmanir rahim ya
suratul ma'ida menene ma'ida kabaki a wasu wasan kabaki ba na yara abuja ne da waya ta wani kabaki na na so da hausar zamani ne za a ce daro wato ka samu faranti wanda aka hada shi da naman kaza na da gashashe da soyayye da kifi soyayye da gashashe na da shinkafa iri-iri kusa irin dabuwar nan daban-daban wata gashashiya wata dafafiya wata soyayya na haka an tara shi ake kiran shi kabaki ko kabaki kabaki ne ko kabaki ya ake kira da na da ke ne ko da ke da ka a ke ne da ke ne kabaki yawa to to shi ne ne garin da aka sa abinci kala-kala na da hausan gwari-gwari misali to shi ne to Allah maɗaukaki sarki ya ce ya ayyu hallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani auku bil uku ku cika alƙawura dan adam yana da alƙawura da ya riga ya ɗauka tsakanin shi da Allah yana da alƙawura da ke faruwa tsakanin shi da bayin Allah hatta aure da ka gani alƙawari in mutum ya je ne ma'aure to alkawari ya dauka to Allah yana son ya cika wannan alkawari suna nan alkawura daban-daban daban in mutum ya zaɓi wani ya zama shugaba shi ma alkawari ne shi ma ana son ya cika ya cika alkawari to duka alkawuran Allah madaukakin sarki yayi kira cewa wato mu cika dama Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa idza kaza rabbuka min bani adama min zurriyyatihi ko wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala wato Allah ya gaya mana dukkan mu mun dauki alƙawari cewa za mu bauta wa Allah shi kadai wanda yake bai da abokin tarayya an yi wata duniya wata duniya ta rayuka lokacin baka zo duniya ba ban zo duniya ba duk ba mu zo duniya ba Allah ya kara rayukanmu ya muka yi alkawari cewa za mu bauta Allah a wannan rayuwa kuma Allah madaukakin sarki alkawarin yana nan shi yasa sallah da muke alkawari ne muke cikawa azumin nan da muke alkawari ne muke cikawa duk abubuwa na bin Allah duk mun dauki alkawari Allah sai da ya ce mana alastu bi rabbikum ni ba ni ne ubangiji ba kalubala muka ce haka ne Allah Allah ya ce yayi mana haka ne dan kar mu zo ran tashi alkiyama mu ce mu san magana kaga wannan alƙawari yana da girma tsakanin bawa da Allah shi yasa zaka ji wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a irin wannan duniyar wani lokaci Allah madaukakin sarki ya nuna wa Annabi Adam rayukan gaba daya duk duniya kowa ga shi kana ganin shi annaba ne yana kallon kowa a cikin wannan ne sai ya zo wani rai ne shi shi da kanshi ya tambayi Allah ya ce ya ubangiji wannan wane ne don ya gan shi da haske ya ce wannan cikin 'ya'yanka ne sunan shi annabi dawo zan ba shi annabta kuma annabi annabi adam ya ce ya ubangiji shekara nawa ka ba shi a duniya yake shekara 60 na bashi shekara 60 zai sai ce ya ubangiji a ƙara masa ƙara masa wasu shekaru sai Allah ya ce masa sai dai a ƙara masa a naka a cikin shekarun kankan sai ya ce a ƙara masa eh aka yi ce a bashi shekara 40 kaga ka haɗa fitin da ɗari kenan aka yaka alƙawari tsakanin Allah da annabi Adam annabi adam shikenan ana nan saboda annabi adam Allah ya gaya masa shekarun da zai shekara dubu zai shi ya sani duk annabawa suna sani shekarun za su to shi ne saura shekara arba'in katsan sai ga mala'ikan mutuwa ya zo gida annabi adam to daman mala'ikan mutuwa ya kan zo wajen annaba su yi hira yadda kasan ana ziyara su zauna a yi hira a tattauna shi ne yake tambayar shi ka zo wani abu ne ya ce na zo zan yi aiki aiki na zo zan ɗauke ya ce a a ni na da saura wallahi annabi da kun ji wannan labarin da yake ba ku ko annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da shi kar ka ɗauka wani labari yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce sai annabi adam ya ce wa mala'ika mutuwa fa ni lokaci na zai zo na da saura annabi mala'ika mutuwa ya koma ya ce ya ubangiji ka ji ka ji aka zo aka tuna ya ce sam allambur yana da sauran shekara arba'in shi yasa nan sallah sun ce faja hada faja hada zuriyar annabi adam sai ya yi musa sun wanka kai musu ya ya musa ya ce sam kuma Allah ya kyale shi ya kyale shi kuma aka kyale wancan annabi dauda da kyautar da aka yi masa eh saboda shi duka kayan na Allah ne duka nashi shi yasa da ake cewa ana ƙara wa mutum akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wanda duk yake san Allah ya ƙara masa tsawon rayuwa to ya sada zumunta zama yana da zumunci so malaman da suke fassarar hadisin sai wasu suka ce a ai rayuwa Allah ya riga ya rubuta ta da haka ba maganar ƙari na na kwanaki na shekaru wasu suka ce kusa a'a ai Allah da kai shi yace a cikin alqur'ani yace yanqullahu ma yasha'u wa yuthbit yace wa indahu ilmul kitab shi rubutun Allah yana goge abin da yaso ya tabbatar da wanda yaso kuma da man littafin din nashi ne in yace a goge sai a goge da haka su suka ce a Allah yana karawa kari ƙari sosai na Allah ya baka shekara sosai ya ƙara ma arba'in misali su zama ɗari irin wannan ba wai su waɗancan suka ce a'a ƙari ne na aiki Allah zai baka dama ka yi aiki ne a 'yan shekarun da kake da shi suka aiki na alheri wanda yake zai zama a'a waɗancan suka ce a'a ƙari ne har suka kawo ƙistar wani saurayi a wanda yake wa annabi dauda alaihi salam hijima suka ce ya taɓa faruwa saurayi ne yana wa annabi dauda alaihi salam hidima a fadarsa shi mala'ika mutuwa ya zo wata rana ya suka gaisa ya kalle shi ya kalle shi ya ce me ka zo yi ya ce ana zo ne mu gaisa ba wani abu yamma dai zan dawo zan dawo sai ya ce annabi dauda zan dawo saboda wannan saurayin naka sauran shi kwana ashirin sauran kwana ashirin shi kuma yaron ma shekarar su ko ashirin da ɗaya ba wai ya girma ba ne ya ce shi zan dawo annabi dauda annabi dauda ya ya ji ga yaro saurayi matashi na ga shi za a tafi amma kuma ba zai ba abin da ya iya yana ta jira yana ta jira in ya kalle shi zai tausaya Allah zai tsaya a cika da imani yana jiran lokacin da mala'ika mutuwa zai zo sai annabi dauda ya ji shiru sai ya ga bai zo ba kuma kun san dai mala'ika ba ya faɗin magana ba da ba to abin ya dame shi shine da mala'ikan ya zo ce mala'ika ga mu ya ce masa ɗan dauda haka aka yi ya ce ranar da nace ma zan zo har na zo na zo na nan a wajen na fara ka ina jiran lokaci ya shiga ya ce kaga tashin da yaran nan yi daga wajenka tashin nan da yi da ya fita kafin lokacin ya yi ne ina nan ya ce yana da dinari guda shida a albihun shi da ya fita kawai sai ya ga wani miskini sai ya ɗauke su kawai sai ya ba shi sadaka ya ce sai miskinin nan ya ɗaga hannu yana allah ta kwanan yaran nan Allah ka ja kwana kawai sai Allah ya ce mun na goma an ƙara mai shekara 60 kuna mun shi aiki yake mala'ika aiki yake yanzu ya ce ka ya taba kama ba za mu taba ka nan misali ba wallahi ba mu taba ka nan aikin Allah su la ya sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yace kaji abin da ya faru kenan aka kara masa kaga maimakon yanzu zai yi wajen shekara saba'in a duniya da ka suka ce kawai karin Allah yake da kan kana son ka daɗe ka yi ta sada zumunci yawa ka yi ta kiran kannan baba kannan mama kana ta tura musu alat na na eh tana ta tura musu suna ta Allah ya ja kwanan Allah ya albarka sai ka daɗe to shi ne Allah madaukakin sarki shi ya ko waɗanda kuka imani ku cika alƙawura ku hillal lakum bahimatul an'am Allah ya ce an halarta muku dabbobin gida idan aka ce dabbobin gida raƙumi saniya rago na akuya sai wani ne kaza ai ba dabba na kaza ai tsuwa na wani na jeji eh waɗannan ne dabbobin gidan aka ce ma haka ina ga an samu littafin su raƙumi saniya na rago eh an ji akuya ai an gama ai na waɗannan su na gida wanda muke rayuwa wato domestic animals ai ka gaba da za ka sa barewa a ciki yawa da haka su ne dai allah maɗaukacin sarki ya ce an halatta muku su illa ya ce illa ma yukra alaikum sai dai abin da aka karanta muku wanda yake an karanta muku shi a cewa ban da shi wannan menene Allah madaukakin sarki ya karanta mana shine hurumat alaikum yana nan a gaba ko eh addama ko wala amal khinzir ko wama uhilla bihi lighairi Allah wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wama akala sabu illa ma dhukitu eh wama dhubiha ala an-nusbi wa an tastakmu bil azlam wadannan da Allah madaukakin sarki su na gida ne amma Allah ya ce banda su wato dabbar da da da da aka shake ta ta mutu Allah ya ce haramun ne a ci dabbar da aka dake ta ta ji zafin duka ta mutu haramun ne a ci dabbar da aka tawado daga sama tawado ta mutu haramun ne a ci dabar da aka soke ta ta mutu haramun ne a ci waɗannan duka Allah maɗaukakin sarki ga su na gidan ne amma Allah maɗaukakin sarki ya da ya dace ba sai ne wanda aka yanka da sunan Allah har wanda aka yanka in na gidan ne ba da sunan Allah ba haramun ne a ci to Allah maɗaukakin sarki ya ce sai wannan abin da aka gaya muku wato shi ne ma yutula alaikum kuma gaira muhillis saidi kuma ba kuna masu halatta farauta ba wato wa antum hurum a lokacin kuna cikin ihrami kusan Allah madaukakin sarki ya haramtawa me wanda yake cikin ihrami yin farauta yin farauta shi yasa Allah madaukakin sarki ya yace an hana wanda yake cikin irani ya yi farauta inna laha ya hakumu ma yuri Allah yana zartar da hukuncin duk abin da yake so sai shi ne mai kowa shi ne mai komai a wata aya Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tadaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib Allah zai jarrabe ku sai kun bayan ko sa ihrami sai kuma ya kawo dabbobin farauta ai Allah ya hana ku farauta Allah ya ce zai haka ne dan ya ga wanda yake jin tsoron sa dai jin yake jin tsoron sa Allah ka sa mu tsoron shi wato dan adam yana jin tsoron Allah ya huta wala ya huta ya huta a gida ya huta a waje ya huta duk komai ma ka huta duk matsalar mu rashin tsoron Allah ne wallahi kana jin tsoron Allah shikenan ka huta ko lahirar ma da ake cewa za a je za ka ji kamar za ka je wani tafiya ne mai daɗi na na ba ka da to me yake a lahira in ka je kana ban Allah ai daɗi ne lahira ba ku ce eh ba to ka je wajen masoyinka mutum zai kuma wajen wanda yake kauna to ai kaga abu ne mai kyau eh rashin saboda abubuwan da muke ciki yana cikin abin da ya sa duk kullum damuwar mu take ƙara yawa amma mutum ya kama Allah madaukakin sarki ya tsara dokokin Allah hatta yadda mutum ma take damun mutum ya ji kawai ba abin da baya so da ya tuno zai mutu ya ji kaman hankalin shi zai kaman ran shi zai fita duk da sai ya daina saboda ai ko ka ji ko ka zo suka mutu bai ma kamata ya zama ya ce ya zama irin wannan damuwar damuwa ce gaskiya damuwa ce amma ba irin na kaga mutum yana yi kamar wato abin da nake so na faɗi shi ne ya kai mu matsayin da har mutum ma zai mutu ya iya da zai mutu ai kun gane mutum ya ga gashi zai mutu amma ya iya da zai mutu kuma ma in yi rashin sa iyalanta ma su iya da zai mutu kun san illar da zai faru shine ko kalmar shahada ba za a gaya ba tunda kawai an dage sai ya tashi eh kawai sai ya tashi kuma wannan kuskure ne a wajen musulmi musulmi ya san yadda yake tafiya wata rana zai mutu da haka in ya ji motsi sai ya ta la ilaha illallah na da ya ji ciwon kai ya tsara ka ce la ilaha illallah ka ja baki ka yi shiru lokaci ne shi kenan ba lokaci bane kana ne amma cewa kana jin tsoron faɗi la ilaha illallah wai karka mutu wani ya je yana kwance a asibiti sai wani ba Allah ya je ya gaishe sai yake cewa masu jinya cewa ku ringa gaya masa la ilaha illallah kawai sai wani ya barke da faɗa dami ka dauka zai mutu ne ka ji wannan abu wai kamar shi wannan da ya ce a ce lalala kuma yana fatan mutuwa kan wannan jahilci ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne dole ne mu yadda ba a san mutuwa ba wanda yake san mutuwa yawa amma dai dole musulmi ya da zai mutu yawa kuma ya ringa tanadin zai mutu ya ringa kuma shiri dan ne zai haɗu da Allah yawa ya ringa ayyuka na yau da gobe da safe da yamma cewa dan lefa akwai wani aiki a gaban shi na haduwa da Allah kaga kenan zai ringa samun gyara a cikin rayuwarsa zai ringa tuba zai yawaita azkar zai yawaita karatun Qur'ani zai yawaita abubuwa wani alheri ne a cikin rayuwar mutum kuma wannan ba zai sa a kira ka ba dan kai zama mutumin kirki kana ta sallah ba zai sa ka mutu ba amma dai zaka tara lada mai yawa randa ka mutu za ka same shi don Allah baya rage wa mutum lada in ya yi aiki amma da yadda muke yi mutum ya yi gum na nufin ba ya san maganar mutuwa ko za haka muke haka muke musamman mawadatanmu wanda Allah ya musu wadata za ka ga an yi ta faɗa da malamai da ake ɗauka zama a gida suna karantar da abin nan akwai wani abu da ya taɓa faruwa a zarsu mai gidan ya fito yana gaya mutane ya kori malamin ya ce ya za a yi ɗauki malami yanzu yana zagin mu da aka bincika ashe malamin ne ya ce mai gidan zai mutu kuma karatu ne ya zo ashe wannan shi ne zagin haka wannan aiko su ne ba Allah ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahu mayyitun Allah ya ce annabi sallallahu alaihi kai za ka mutu su ma za su mutu to dan Allah wanda aka ga manzo sallallahu alaihi wasallam to waye ba za a ga ba aka ga ba wani abin tashi hankali ne in an kwana ana za ka mutu wallahi ba za ka mutu ba wanda zai sa sai lokaci ya yi in kuma aka yi gum ba a taɓa cewa za ka mutu ba lokaci ya ka mutu to duk da mutum ya san haka ai kaga ba wani abun ba wani abun damuwa ba ne mutum ya fuskanci abin da yake na gaskiya kun ga a harkar rayuwar duniya muna fuskantar abubuwa wannan dan adam ya san ba za su yi ba sai yayi waɗannan abubuwa kuma yana yi muna kai yaran mu nursery school mu kai su primary mu kai su secondary mu kai su university muna so su gama su samu aiki kuma cikin ikon Allah aka ga an yi nasara sun yi karatu sun gama kuma sun samu aiki ba shiryawa aka yi in haka ne mu bar su ba makaranta mana mu ce kawai muna son su girma su yayi kaga kada sai a ce mutum ya yi ganganci ya shirya ba amma su don mai lahira kuma za mu dauke ta haka ina nuna galala galala kawai da haka ita ma shirya ake mata jama'a eh aiki ake don ita Allah ta shirya da mu
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku halartar da wuraren bauta na Allah madaukakin sarki wato kada ku cire musu daraja da suke da shi. kada ku yi wasa da su wurare na bauta na Allah madaukakin sarki da Allah ya sa a girmama wala shaharar haram kada ku halartar da wata na haram wato watanni da Allah madaukakin sarki ya sanya masu alfarma akwai watanni guda hudu da Allah ya hana yaki a ciki to Allah ya kada ku idan zuwa ka da su ku dawo kuna abin da aka hana ku a cikin su walal hadiya kada ku wato halartar da hadaya akwai hadaya da ake yi a aikin haji ake yankawa saboda Allah lokacin da larabawa suke yaƙi da kaji Allah yana ta kada su kada su idan idan da ba dan hannun Allah ba da wasu sun za su zo da hadayen sai a kwace a hanya saboda ana yaƙi saboda sun yi wani laifi sa'annan walal qala'ida kada ku halartar da rataye akwai rataye da ake wa dabba in za ta hadaya ce da kaga in dabbobi ana kora su sun kai ɗari za ka iya kirga cewa wannan ta hadaya ce wannan ta hadaya ce wannan ta hadaya ce akwai rataye to wannan rataye ma Allah ta kada ku hana yi kada ku hana su duka saboda duk suna yi ne sa'annan wala amin albaitul haram kada ku hana waɗanda suke tahowa don zuwa ziyartar ɗakin Allah mai alfarma zo samu aminci a wajen suna zuwa ne yaftabuna fadlan min rabbi suna zuwa ne dan neman falala daga wajen ubangijin su wa ridwanan da yardar Allah to kun san aikin haji an dade ana yi tun kafin zuwan musulunci ake aikin haji na nan tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa ma sun yi ta aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani kusursu wanda wata ranar kwana a kusa da wajen a nan hanya tsakanin tsakanin arfa da arfa da musalima ya ce nan wajen sai da annabi guda saba'in suka ɗauki hirami suka yi haramin aikin hajji a wajen wato annabawa suna ta zuwa aikin haji to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wa idza halaltu idan kuka kuka wato sauki ihrami kuka cire ihrami na aikin haji ko umra to fasadu yanzu an ba ku dama ku yi farauta can baya Allah madaukakin sarki ya hana ka da ayi farauta idan ana cikin ihrami to yanzu Allah ya ce idan fa iza halaltu idan kuka sauke aikin ibada aikin aikin haji ko umra Allah sai fasaru yanzu ku yi farauta babu komai sa'annan wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu kada wato gaban ku da wasu mutane ya ja ku wato dan me sun muku laifi dan sun hana ku zuwa ɗakin Allah da alfarma wato duk wannan Allah yana ga mu ne kada su yi wa mutanen maka ta'addanci saboda ai sun yi musu abin da ya kamata su rama mun karanta baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki yana da wafi ya gaya mutane cewa a shirya za a tafi a je a yi umra annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggito mutane suka taho sai da suka zo nan hudaybiya kawai sai kafiran maka suka turo wakilai cewa annabi ba zai shiga maka ba sallallahu alaihi tam suka ce ba zai shiga ba sai dai a rubuta yarjejeniya amma sun yarda shekara mai zuwa ya dawo ya yi aikin umra hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi su gasu da yawa a lokacin gashi sun kai a yi yaƙi a je a yi da ƙarfi kuma suna ga ai akwai damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina yazo zai aiki umra har ya zo hudaybiya sana ce ya koma amma ina Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni cewa shikenan yayi sulhu da su shine sulhul hudaybiya da kaji ake bari aka turo wakili daga cikin garin makka yazo da sauran wakilai aka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina abubakar ga sayyidina ali radiyallahu anhu do lokacin nan sayyidina abubakar shi ya zo garin makka amma ba ya zo wani aiki wato a sayyidina usman shine ya zo garin makka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka yi rubutu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake rubutu ba dan bai iya rubutu ba sai ya sa sayyidina ali radiyallahu anhu ya ringa rubutawa shi wanda yake wakilin kafirai a lokacin sai zama wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗan magana shi kuma yana rubuta sayyidina ali sayyidina ali na rubutu shi yana duba me za a rubuta saboda in an gama za a sa hannu agreement cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai ya ce ya rubuta haza ma ta'ahada alaihi muhammadun rasulullah ma sanadidi quraish ka rubuta cewa wannan shine alƙawarin da aka yi tsakanin annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine sai wakilin quraish ya ce a ya haka kuma sai shi bai da rubuta rasulullah eh yadda ai da mun yadda kai annabi ne aka da wannan rigimar ma ba ta na eh yace ni wannan ma rigima mu hana ka shiga na eh cewa da mun yadda kai annabi ne ai da da haka shi bai yadda a rubuta kuma mai rubutun sayyidina ali sai nan sallah da shi shi kenan ka goge ka goge rasulullah sayyidina ali ya ce rasulullah ka bani da ƙarya kuke annabi manzan Allah na nufin ba wanda ya isa ya gudu annabi cewa manzo manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa kasu ya rasulullah ga irin karabu da ni da su irin ba su isa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba na karin ya karba sai ce ina wajen ba ta nuna masa wajen sai ya kara ya ja abu ya ja ya ja shi wannan rubutu shi ne ake cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba rubutu a duniya to shine rubutu wannan wannan haka da yi shine rubutun da ya taba yi to shine sai aka ce to me za a rubuta sai sai sai ya sa haza ma ta ahada alaihi muhammadu ibn abdullahi dan mun san ba wannan yawa ala haka suka yi har aka rubuta yawa shi abinda abinda suka ce suka sani to aka yi wannan to kaga wannan haushin yana tare da sahabbai to kuma shi yasa Allah madaukakin sarki yace kada wani kwafa da damuwa da ke tare da ku akan wasu mutane wato an saddukun anil masjidil haram dan cewa sun hana ku shiga dakin Allah mai alfarma an ta'addadu ku yi musu ta'addanci Allah ya karku sai Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan bin Allah ku yi taimakekeniya akan wato takawa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku yi taimakekeniya akan sabon Allah kada ku yi taimakekeniya akan wato ƙetare iyaka kuma wata kula Allah ya ce musulmi ku Allah da takawa ku ji tsoron Allah saboda mai inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin hukuma ne abinda kafiran maka suka yi wa musulmi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude makka ai da wasu ne da ba haka ba duk abinda aka ce an yi wa sahabbai yanzu kuma sun dawo sun karɓi fawa shi ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi maka ka duba abu sufyan irin abin da ya yi shi abu sufyan ɗauka ya yi kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi maka za a kashe shi ya san abin da ya yi sai ya ji ana sanarwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai a sanar ana kana sanarwa cewa jama'a duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira ka a taɓa shi a shi yana ɗauka a kashe shi sai jimawa wanda ma ya shiga gidan shi ka a taba shi da sai abin ya dawo kuma wani annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya zo musu saboda manufan duk ba haka ba kuna da labarin abin da ya faru da shi bayan ya je ta'ifa bayan ya tafi daga makka kafiran makka sun mata ya yi tunanin wasu mutane a ta'ifa ko za su musulunta ya je musu wa'azi suka yi masa ba daidai ba suka sa yara suka dinga jifar shi aka jima annabi sallallahu alaihi wasallam rauni aka karya masa haƙori aka fasa masa kai har jini yana zuba yana taɓa kafarsa Allah ya turo masa mala'ika mala'ika Jibril ya zo tare da mala'ikan dutse akwai Allah wanda ya ba wa wato iko da dutse mala'ika shi ne mala'ikan zumaro eh shi ne mala'ikan kalmanjar shi ne mala'ikan azaro yawa ga takatabban nan duka duk dutse na duniya da ka sani shi ne mala'ika in ya ce wa dutse yanzu ya tashi ya je kyafi yana neman sa ko ya ce wa zumaro ya murgina ya je kyafi sai na zai murgina akwai bypass ne na wallahi sai ya ji in ya ji ya ce haka Allah ya yi mala'ikar dutse ne shi ake su kenan duk dutse da ka sani to sai Allah ya aiko mala'ika jiru da shi cewa to Allah ya game mutanen ka suka ma amma ga mala'ikan dutse an an aiko ni da shi har har al mala'ika jibril ya sa mala'ikan dutse yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa ya ce ga shi nan Allah ya ce ka umarce shi duk abin da kake sai dutse wa mutane nan zai kun ga da yadda duwatsu maka shi ga dutsen uhudu ga dutsen jabal abu kubai a maka na duwatsu ne a cikin garin kaga aka ce kawai su su nike garin maka shike nan kun tuna ne aka ce ga shi nan abin da aka turo shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba shi umarni wannan abin da aka yi masa na ji masa rauni ya sa dutse mala'ikan dutse ya ba wa dutse umarni a gama shi buɗan bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wato ya gode mala'ikan dutse ya huta ya ce sai ya daga hannu ya yi addu'a ya ce allahumma zafir li qaumi fa innahu la ya'lamu yace Allah ka ji kan mutane ka yaga musu sun mu haka ba san ni wane ne yace abin da nake fata ya ubangiji idan su waɗannan ba su musulunta ba Allah zai fitar daga ɗaɗin ‘ya'yansu wanda za su yi musulunci ya ce mala'ikan nusa ya koma babu to sai ka hararo ka in kai ne aka fafasa ma kai aka turo ma mala'ikan nusa wataƙila za za ka yi dutsen ma in yi saukafiya na? sai ya kwamfada don mutum ya gane cewa kai din nan ba na ba ba amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aikuka ba sai dan ka zama rahama shi rahama ne ga kale kai rahama ne ga har kafirai wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga su
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا to shi annabi sallallahu فمن alaihi اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
na shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki in yana yaro yana yaro Allah ya turo mala'iku suka zo suka cire zuciyarsa suka wanke ta da ruwan nuna aka mai da ita aka cire kwakwara a zuciya lokacin yana hannun halimatu sa'adiya yana ɗaya sun tafi sun fita bayan gari kawai sai mala'iku suka zo a tura mutane sai suka kama annabi sallallahu alaihi wasallam suka yanke kirjinsa yaran da suke tare duk suka gudu aka je aka gaya wa halimatu sa'adiya cikin su na rawa wasu sun kashe annabi lokacin musulman shi kawai muhammad ne ba annabi na na halima ta taso sai kawai sun ji nasarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasa. amma akwai alamatin da aka buɗe shi aka cire zuciyarsa aka wanke da aka mayar ba yawa shi yasa kaga shi daban ne kuma haka yi shi yadda sahabbansa alaihi salatu wassalam su ma su zama haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na sayyidina anas yake cewa usul asaka zalimi da kuma musulmi ka taimaki dan uwanka ko yayi zalunci ka taimake shi ko an zalunci shi ka taimake shi sai sahabbai suka ce ya rasulullah mu za mu taimaki dan uwanmu mu san da za mu taimake shi nan zalunce shi shine mu kwato abin da aka zalunce shi mu yarda amma ba mu sai da za mu taimake shi ba kuma ya yi zafi shi ko mu taimake shi sannan sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta hajjuzuhu wa tamna'uhu fa fa inna zalika nasrun ka hana shi zalunci ka kange shi sai shi ne ka taimake shi da ka aka kawai da zai zalunci ka hana shi ka taimake shi ka hana shi ne taimakon da za ka yi masa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mumini wanda yake wato takuduwa da mutane yana takuduwa da mutane yana hakuri da cutarwarsu wato ya fi daraja ya fi girma a wajen Allah ya fi lada da yawa akan muminin da baya takuduwa da mutane baya aure da su kawai mutumin da ya jage ruwa ruwan da jama'a misali baya harka da jama'a baya kaga ai zaka ce ya huta to ba shi ne ba wanda yake da jama'a yake harka da jama'a yau ayi ba daidai ba yayi hakuri yau ayi wannan to ya ji a alheri a wajen Allah domin Allah ya yi mutane ne don su rayu tare kowanne yana da bukatar ɗan uwansa ta wani bangare a cikin rayuwar duniya amma kaga a cikin bangaren da ya shafi bangaren addini shine mutane suke yi irin waɗannan abubuwa amma bangaren duniya duk ba a yi bangaren neman duniya kowa yana tafiya da mutane amma bangaren addini ne sai kowa ya koma irin shi ba ruwa Allah wajen addini ake amma in neman duniya ne za ka ga mutane suna haduwa da mutane za ka ga dan middle class ya haɗu da dan first class da nan third class duka an haɗu amma wajen neman duniya amma wajen addini sai ka gaba wanda ya ba da neman kuma da ana haɗuwa da an yi da yawa abubuwa da ya shafi yadda za a bunƙasa musulunci muna buƙatuwa zuwa ga abubuwa da za mu yi na gina a cikin musulunci da kulle mu ne Allah madaukakin sarki ya dora eh abinda za mu yi ya zama yau ga wani abu ne da muka yi ko wani abin da za mu iya bari bayan mu a nan ga nuna shi ana cewa mu ne wani lada da za mu samu muna kaiwa ga ga lahirar mu eh ya kamata lalle mu zauna muna muna muna muna tunani yadda za a na wajen da za mu taimaka wa kawo mu don taimakon kanmu wajen dole za ka waye gari ba ka wannan dole ne kawai ka rubuta ka aji amma ba kwanan nan na yawwa Allah ya kwana na yawwa na a ba kwanan nan ba insha Allah amma dai zan da tabbas ka rubuta ka aji Allah ya kwana maka wajen bin harkar nan ba za ka yi da haka yanzu da mutum yake gare yake da rayuwa yi kokari ya wata shi yi kokari ya wata shi talibi wanda za ka bayar kare ne da zai tafiya har abada eh mutane da yawa sun yi ayyuka wanda yake ga shi nan ladan yana kaiwa zuwa ga gari eh akwai abubuwa na alheri wanda idan mutum ne ko baya nan za ka wato samun ci gaba kaga mu ba iya ɗaukar nauyin yara ke karatu addini mutane wata gaza ba sa ce muka bari wallahi ka ɗauki nauyin yaro yi karatun addini ya zama yana karatun musulunci yana karanta qur'ani kullum yana karanta hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kullum ai ba karamin garan asa ka samu saboda duk da karatun nan ko bacci kake kai ana baka lafiya